أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babin abin da ya zo game da karɓar zakka da tsanantawa a game da ba da zakka abin da ya zo game da tsanantawa game da ba da zakka Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isa masa cewa sai da na ababakar siddiƙa ya ce da ake za su hana ni ko da mara ta yin ragumi abinda wato abinda aka lata ragumi ko da ake aka lata ragumi za su hana ni daga abinda suke bayarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama to da jahatu da na yake su alaihi a kansa Ubaidullah ya ce ya haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karɓa daga zaid ibn aslama cewa zaid ibn aslama ya ce sayyidina umar dan haddad ya sha wani nono sai nonon nan ya kayatar da shi ya je da daɗi yana da kyau kwarai sai tambayi wanda ya ba shi nonon nan ya sha yake daga ina ne ka samu kai wannan nono mai daɗi da ya ba shi labari cewa shi ya je ne da ya gangare ga wani ruwa da ya faɗi sunan wannan ruwan sai ga dabbobi daga dabbobin da ake tarawa na zakka dabbobin da ake karbowa na zakka alhali ana musu ban ruwa ana ba su ruwa yace sai suka tatso min daga nonanta sai na sanya shi a cikin salkata shi ne wannan da na baka ka sha sai sai na maruna hada da shi gadda hannunsa ya amayo da shi ya amayo da wannan nuna saboda cewa bai cancanci a ce ya karba daga zakka ba wannan ne yasa ya yi haka imam malik ya ce tsarin da ake bi a wajenmu shi ne cewa dukkan wanda ya hana wata farilla daga abin da allah ya faranta a kansa wato ya hana zakka ya zama musulmi ba su sami damar karɓarta ba daga gare shi da ya kasa sai ta zama wajibi ya kasa ya zama wajibi a kansu har sai sun karɓa daga gare shi shi yasa ake faɗa a littattafan fikihu kamar a risala wa man taraka zakata ukhizat minhu karha wanda ya kiba da zakka sai a karɓa daga gare shi ko da da karfin tsiyari ko da haka din zai bayi zuwa sai an kashe shi ba za a nufi kashe shi ba amma dai in ya zamo ba za ta karbi ba sai an yaki da shi yakin da zai iya bayuwa zuwa jallin a kashe shi shikenan sai a yake shi din ko da ya kai ga jallin a kashe shi din ibn lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik cewa ya samu labari cewa wani ma'aikaci na umar bin abdulaziz halifa adali ya rubuta zuwa sai na marim da abdulaziz zai na ambatar cewa akwai wani mutum da yake ya ke ya ba da zakar dukiyarsa a fakka taba ilaihi umaru sai sai na umar ya rubuta masa an da'ahu cewa kyale shi wala ta wasu minu zakatan ma almusulmi na sai da kake karɓar zakka daga sauran musulmi masu iko to shi kanka karɓa daga gare shi kan ma ka doshe shi kala yace sai labarin hakan ya isar wa shi wannan mutum haka din ya tsananta gare shi ya ba da zakar dukiyarsa daga baya sai da kansa ya kawo zakar ya ji an ce an ware shi daga cikin musulmi wannan wato yana daga siyasa yadda daman shi sayyidina umar ibn abdul aziz aka ruwaito daga gare shi tuhudasu linnasi a qaryatun bi qadari ma ahda su min al fujur wal kaba'ir mutane ana fito musu ta hanyar da za a sha kansu koda da can wannan hanyar ba a san ta ba shi wannan matakin da aka dauka a kansa sai zamo ya munana masa kiyama da ake ya gasa a cewa an ware shi daga cikin musulmi ya dauka ko za a yi masa fada ko za a yi masa wata magana ba a ce masa uffan ba amma dai abin da aka faɗa shi ne sanda ake karɓar zakan musulmi shi kakka doshe shi don ya zama ya koma wani bangare can da ba to kuma haka sai masa tsanani shi ya sa shi da kansa sai ya ɗebo zakar ya tawo ya kawo sai amilin wannan ma'aikacin da sai da umar ya rubuta zuwa gare shi yana ambata masa cewa ai mutumin nan gashi da kansa ba ya kawo zakkar sai umar ibn abdul aziz ya rubuta masa an musa min cewa to ka karba yanzu ka karba daga gare shi zakkar abin da ake kirdado daga 'ya'yan dabinai wala anabi da 'ya'yan inabi Ubaidullah Jabin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga wanda yake amintacce ne a wajensa shi Imam Malik. Wajen wasu malamai da yawa na hadisi suka ce wannan ba zai sa a ce ruwayar nan ko isnadin hadisin tabbatacce ne ba tunda dai bai bayyana wane ne amintaccen ba a wajensa wacce ce in an san wanda ba ruwaya ne daman sai daga amintattun ga wannan za a ɗauka cewa don ya ce amintacce ai kamar sauran ne wanda ya ruwaya daga gare su shi yasa za a karba daga gare wasu dai suna ganin ala kulli halin hadisin nan mun fami ne an sulaiman na bin yasari ya karbi da sulaiman na bin yasari kuma daga musul ibn sa'id cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal ba'alu al ushuru a ushiri ake fitarwa a cikin ɗin noman da sama ce ta shayar da shi noman da yake an yi amfani da ruwan sama ne aka yi shi to abin da aka samu za a kasa goma ne a ba da kashi ɗaya shine zakka ko kuma abin da yake idanun ruwa ne suka shayar da shi ko kuma noman da yake mai sha ne da saiwarsa ba ban ruwa aka yi ba amma shi ne sayoyinsa suke yawo a gas har su kai inda ruwa yake kamar dabino dabino sau da yawa sai zama sai wasta ce take shiga kasa duk da shiga sai ta fitar da inda ruwa yake abinda duk yake abu bai ruwa ne wajen yin noman to wannan za a kasa ishirin ne a ba da kashi daya za a kasa ishirin ne a ba da kashi daya shine nufin ushiri wato a wancan na farko wanda shi daban ruwan da ruwan sama ne ko kuma da idanun ruwa ne baban ruwa ake ba to shi wato za a ba da 10% kashi goma cikin ɗari shi ko wannan za a ba da 5% wato kashi biyar a cikin ɗari to Ubaidullah ce ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zaid ibn Sadin ya karbo daga Ibn Shahrin cewa Ibn Shahrin Zuhri ya ce Al-Duhurur ba a rukon wanda yake koma baya irin wanda ake kiransa ju'urur a wajen zakar dabino. Dabino idan za a fitar zakarsa ba a cewa a fitar daga dabinon da yake koma baya. farati ko wanda ake ce da shi misalarul farati wato kanana ana ane masa lakari da cewa hanjin fara saboda kankantarsa kamar hanjin dera kamar hanjin dera shine misalarul farati don ruwan da dina shi ma ba a cewa a karba a wajen zakka wala asbunu hubaikin ko asbunu hubaikin din nau'i ne na dabino wanda yake bai kai matsakaicin da dino ba wato wanda duk koma baya ne ya ce ibn shahid zuri ya ce amma za a lissafa ga shi mai noman mai noman ya noma wannan za a lissafa masa da shi a cikin abin da dole sai ya fitar masa da zakka amma ba a yarda a ce za a karba daga gare shi a wajen zakka in yace irin wannan koma bayan zai bayar to ba za a karba ba imam malik yace inda za a kwatanta wannan kamar dabbobi ne ana lissafa ta ga mai dabbobin nan tare da 'ya'yan amma 'ya'yan nan ba a karba daga shi mai dabbobin a wajen zakka in yace zai ba da ƙanana yara ba za a karba ba akan samu 'ya'yan itatuwa a cikin dukiya wadda ba a karɓar zakka daga gare ta ba za a ce a karɓi zakka daga gare ta ba yana daga wannan burji maɗaukaki ne shi kuma shi kuma maɗaukakin da dino ne ba a ce sai mai noman ya ba da irinsa ba don ko an ɗora masa abin da ba shi ne ya waje ba a kansa ba ko abin da ya kama da shi duk wani wanda yake maɗaukake ba a cewa a karɓi zakka daga wanda yake koma baya kamar yadda ba a cewa a karɓi zakka daga wanda yake zaɓaɓɓe shi yasa koyaushe ana nufin matsakaici ne ana riko ne daga wanda yake matsakaici yace dahir dai ana karɓar zakka daga matsakaicin dukiya sai a dubu wanda yake matsakaici ba kuma baya ba ba kuma maɗaukaki ba imam malik yace lamarin da malaman mu suka gama a kansa cewa ba a kirdado daga 'ya'yan da bishiyoyi sai ko da bino da kuma inabi su ne ake kirdadan su tun suna kan bishiya a kirdadi za su kai kaza amma sauran 'ya'yan dabo 'ya'yan bishiyoyi sauran 'ya'yan bishiya to ba a cewa a kirdade su sai a bari sai san da aka sauke su a auna a gado suka kai a fidda zakarsu bayan da zalika shi 'ya'yan dabino da 'ya'yan inabi ana kirdadansa lokacin da ya isa ci wanda wato lokacin da nunarsa ta fara bayyana shine ya fara isa a ce isan da sai da shi yake ya halatta abin da yasa aka ce shi a kirdada tun a wannan wakacin cewa saboda cewa 'ya'yan dabino da na inabi akan yi amfani da su suna lubiya tun ba su tsotse ba ana amfani da su tun suna inabi ba su tsotse ba shi yasa aka ce a kirdadan wannan ga ma'abutansa don a yarwata ga mutane don shi mai noma tayo yana bukatar ya fara amfani da shi tun yana lubiya domin an ce sai ya bushe in mai tsoron Allah ne sai ya guji amfani da shi gashi kuma yana bukatar ya amfani da shi din sai in kuma ba mai tsoron Allah ba ne sai ya ɗiba a haka din ma ya ce zai amfani da shi to shi yasa aka ce kin san da ya kai matsayin lubiyan nan a kirdada a ga zai kai nawa in an kirdada shi kenan an san me za a fitar a zakka sai a kyale mai shi ya ci gaba da amfani da kayansa a duk sanda za a tashi fidda zakka an san ga abin da za a fitar wata zakka idan kada ya zama an kuntata wani a cikin wannan shi yasa aka ce a kirzadi wannan gare su sannan a kyale su da kayansu da nomansu su amfani da shi biyan da suke so sannan su ba da zakka daga gare shi bisa yadda aka kirdada a gare su daga baya lokacin ba da zakkar sai a yi amfani da kirdadar can da aka yi Imam Malik ya ce amma abinda ba a cinsa ta fuska sanda yake lubiyarsa sanda bai gaba bushewa ba bai gaba tsotsewa ba dai dai ana amfani da shi ne bayan an girbe daga kwayoyi yanzu kamar shinkafa an sai an girbe ta bayan girbe ma an sai an cashe ta ko sai duk an fidda bintu an fidda kuri sannan ne ake amfani da ita daga kwayoyi kulle ha dukkaninta bayan na wula yau rasu wannan ba bukatar a ce a kirdada ba maganar a tsaya kirdadan satin kafin a ce an girbe sai a haƙura sai an girbe idza hasaduha wa daquha wa tayyabuha wa halusad habba fa inna ma ala aliyatiha al-amanatu zakka tana wajaba akan ma'abutanta ne a cikinta ba in sun girbe ta sun tashe ta sun wato sun fitta duk abin da yake cikin ta wanda ba mai kyau ba ya zamo an sai kwaye tsantsa a sannan to a sannan ne ake cewa su ba da zakka an amince musu ba a jin za su yi wani abu daban a ciki su ba da zakata idan wannan ya kai abin da zakka ke waje ba a ciki wannan shine tsari wanda ba mu samu saɓani ba tsakanin malamanmu a ciki imam malik ya ce yamanin da malamanmu gaba ɗaya suka gama a kansa cewa da beno ana kirdararsa ga masu nomansa alhali 'ya'yan da benin suna kan bishiyar ba a riga an sauke ba lokacin da ya daɗi ma'ana ya fara nuna ya zamo sai da shi ya halatta a karfi zakka daga cikinsa a wato bayan ya tsotse inda jizazi yayin da ko inda jidadi yayin da aka yanke shi yayin da aka yanke shi to sannan ne za a karbi zakka amma za a yi amfani da kirdadan nan ne da aka yi tun a baya idan wani aibi ya samu 'ya'yan dabinan nan bayan ko an yi kirdadanta ga ma'abutanta wa kabla an tujazza kafin a ce an yanke ta ya zamo aibin nan ya gama da 'ya'yan dabinan gaba ɗaya to ba a cewa su ba da zakka a sannan ba a cewa sai sun ba da zakka tun da ai su ma sun yi asarar noman da suka yi gaba daya sun yi asarar dabinan su shi yasa ba a cewa sai sun ba da zakka a sannan idan wani abu wanda yake ya kai wasu biyar ya saura daga 'ya'yan dabina bayan da aibin ya sami ya samu dabina sai zamo amma dai wani abu ya saura abin da ne saura kuma ya zamo ya kai wusuki biyar ko fiye da haka da sa'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama wato wanda shine sa'a ɗari uku inda sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama da sa'a sittin daidai take da wusuki daya sittin sau biyar ɗari uku kenan ya zama da budin nabi na annabi sallallahu alaihi wasallama budin nabi dubu da mai can dubu ɗaya da ɗari biyu tunda duk sa'a daidai take da budin nabi hudu to sai a karɓi zakar daga gare su sai a ce sai sun ba da zakar a sannan zakka ba ta wajaba a kan su a cikin abin da aibin nan ya halakar da a ce da farko wanda aka kirda da ‘ya'yan da dina sun kai wuce ke goma to amma kafin a yanke sai wani abu ya sami ‘ya'yan da dina duk suka zube ko suka lalace sai ya dawo saura bai fi wuce ke biyar ba to yanzu a wuce ke biyar din nan ne za a ce su ba da zakka wannan wuce ke biyar da ya halaka ba a cewa sai sun biya haka tsarin yake a game da inabi ma wuta fari kata idan mutum yana da bangarori na dukiya daban-daban ko ya yi tarayya a dukiyoyi daban-daban da ya zamo dukiyar kowane abokin tarayya ko bangaren da yake da shi bai kai abin da zakka ke waje ba a ciki ba ya zama idan aka tara sashe wannan zuwa sashe ya bulugu zai kai abin da zaka ke waje ba a ciki to shi zai tara ta ya ba da zakarta misali ya yi noma da wani a wani waje rabi da rabi amma sai zama gaba daya abin da suka samu bai suke biyar ba a wani wajen ma kuma ya yi noma da wani su biyu ya zama shi ba da abin da sun samu bai fi wuce biyar ba kaga a ko ina aka raba wuce biyu da rabi bai kai misali ba to amma yanzu aka hada aka da wancan da wancan can biyu da rabi nan biyu da rabi ba ya kai wuce biyar ba sai a ce to sai ya hada ya fitar da zakka ba za a ce ai zakka ba ta waje ba a kansa tunda in an hada noman nasa a gaba daya ya kai nisabin zakka shine fa innahu yajma'uha shi zai hada wa yuwaddi zakata ya bada zakkar yadda ake fidda zakar kwayoyi kamar irin su shinkafa su alkama da kuma zaitun wani lafiyar hadisi ya karba daga imam malik cewa shi ya taɓa ibn shahadin zuhuri daga zaitun sai ya ce e ushiri na wajaba a cikinsa ushiri na wajaba a cikinsa imam malik ya ce ana karɓar ushiri ne daga zaitun bayan an nannage shi an fidda mansa ya zamo man nasa tsantsa ya kai wusu biyar abinda wato zaitun din ya kai wusu biyar abinda zaituninsa bai kai wusu biyar ba to wannan ba zaka a cikinsa shi zaitun kamar da bino ne sakaru sama'u wal uyunu wanda aka noma shi da ruwan sama ko idanun ruwa abin da ya zama daga cikin sa sama ce ta shayar da shi ko idanun ruwa ko ya zama mai sha ne da jijiyarsa ga ushiri ne ke waje ba a ciki abin da fa ake shayar da shi ta fuskar ban ruwa to nufin ushiri ne ke waje ba a ciki an ba a cewa a kirdadi wani abu daga 'ya'yan zaitun alhali suna kan bishiyar sai a bari sai an yanke su bayan an yanke su din ma an tatsu man daga gare su sannan ne ake cewa a ba da zakar inda su ba a amfani da su ba su cika ba su gama nuna su sarai ba to tsarin da ake bi a wajenmu a game da kwayoyi wadda ke karba ajiya wadda mutane ke ajiye ta suke amfani da ita a matsayin abinci sama'u min zalika wa ma saqadul uyunu wa ma kana balan al ushur cewa ana rukun ushiri daga dukkan abin da sama ta shayar da shi daga wannan ko wanda idanun ruwa ne suka shayar da shi ko kuma wanda yake shi ke sha da jijiyarsa ba sai an masa ban ruwa ba ruwan sama ba sai an masa ban ruwa ba shi da kansa zai iya nemo ruwan da jijiyarsa abin da yake an shayar da shi kuwa bin nari da ban ruwa to za a rike nisfin ushiri za a karɓi nisfin ushiri in fa ya kai wuce kibiyar in wannan ya kai wuce kibiyar da sa'a ta farko ita ce sa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake haura wuce kibiyar da za a karɓi zakarsa da wannan lissafin wato shi ma dai inda ruwan sama ne ko abin da ya kama da haka ushiri in kuma da ban ruwa ne to nisful ushiri imam malik ya ce duk da zakka ke waje ba a ciki su ne alkama da sha'ir da sulut malamai suke cewa su wa'annan ukun asalin su wai daga iri ɗaya ne da alkama da sha'ir da sulut wai asalin su duk iri ɗaya ana cewa sanda Allah subhanahu wata'ala ya nufi sauko da annaba adam daga aljanna zuwa gas an ba annaba adam iri to annaba adam da ya sauko da irin nan wani a ciki sai ya shuka da safe wanda ya shuka da safe sai ya fito a matsayin alkama ya shuka wani kuma da rana wanda ya shuka da rana sai ya fito a matsayin sha'ir ya shuka wani kuma da yamma to wannan kuma sai ya fito a matsayin sulut wasu ratu shi yasa wayannan guda uku aka ce ana hada su a wajen da zakka aka ce idan da zai noma alkama wusuke biyu sha'ir wusuke biyu sulut wusuke daya sai a ce zakata wa jama'a kansa saboda asalin su duk jinsi ɗaya ne a wasu ratu da dawa da gero wal unzu da shinkafa da adas da durban da rubiya da duldula wa'annan su ne wanda zakka ke wajaba a cikinsu da abin da ya kaba da wannan a daga kwayoyi wanda suke zamowa abinci wato da ke karɓar ajiyuwa kuma take iya karɓar jibantar mutane wato a ce mutane sa iya wadatuwa da cinta a matsayin abinci a zaka na riko daga gare ta bayan an girbe ta koma kwaya yace imam malik yace mutane ana gaskata su a game da wannan ana karba daga garin su abin da suka baya in ce ai su noman da suka ga yadda ya kai to sai a gaskata su a nan shi yasa wannan yana daga irin amana da Allah ya dora kan mutum amana ce noman ka bayan da za a ce a ci bibiyar ka sai an ga nawa ka noma sun ta yi da dami dami za ka kawo gida ta yi da dami dami za ka sassake amma aka ce dai za a yadda da abin da ka faɗa cewa ga yadda yake na aron na lamanata على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان don yana daga amana da Allah ya dora kan mutum shi ana sauraron da ya zama gaskiya zai faɗa yasa ba za a tunce shi ba sai in an gano cewa lalle a fili ya bayyana ya faɗi ba gaskiya ba to an tambayi imam malik أو نصفه يمشي إن يجي في الأشري يكون نصف الأشري دقى الزيتون kafin abin da aka kashe ne a kai koko bayan abin da aka kashe a kai. ce ba a duban abin da aka kashe ko aka ci daga ciki za a tambayi dai masu noman ne daga gare shi kamar yadda ake tambayar ma'abuta abinci daga abincin da suka noma a gaskata su da abin da suka faɗa wanda yake a zaituninsa an samu suke biyar ko fiye da suke biyar za a karɓo shiri daga mansa bayan an nannage shi ya koma mai an tatse shi ya koma mai wanda ba a sami kusuki biyar ba a zaitun ɗin da ya noma zakka ba ta waje ba a kansa a man nasa ba a cewa sai ya fi da zakka imam malik ya ce wanda wato su tambayar da suke shi ne tun da an san in an yanko ina bayan zaitun din aka zo ai sai an kashe kuɗi da sauransu kafin ya koma ma to yanzu za a lissafi wannan abin da aka kashe din a kai koko ba za a lissafa ba shi ne ba malika ba za a dubi wannan ba kawai abin da za a yi suna da shi man dai da aka samu za a ce kawai a fidda ushirinsa matukar da da ruwan sama ko abin da ya kaba da ruwan sama aka yi noma ko kuma a fidda nasul ushiri matukar da ban ruwa aka yi noma kada malik imam malik ya ce wanda ya sai da shukarsa nomansa alhali ta riga ta gyaru ta nuna ta bushe fi a kamami a kwasfarsa to shi za a ce ya bada zakka shi za a ce ya bada zakka shi wanda ya siya ba a cewa ya bada zakka ba daidai ba ne kuwa a ce za a sai da noma sai fa ya bushe a cin kwasonsa noman duk da bai isa a ci ba to ba daidai ne a sai da shi ba sai dai in tare da kasan ne sai dai za a haɗa haƙonar da yake kai ne a siyar amma matakar shi kaɗai za a siyar to wannan dole sai ya isa a ce wasu daga ne a ilma'i sai ya wadatu daga ruwa imam malik ya ce a fassara faɗin allah tabaraka wa ta'ala ku ba da haƙƙin noman da kuka yi ranar da kuka girba cewa wannan haƙƙin da ake nufi tsakka ya ce na ji wanda ke faɗa haka daga malamai imam malik ya ce wanda ya sai da gonarsa ɗungurungun ko ƙasarsa alhali akwai shuka a wannan gonar tasa ko wannan ƙasar ko 'ya'yan itatuwa da batarga sun nuna ba to irin wannan zakar ta waje ba akan shi wanda ya siya din ne ba shi wanda ya siyar ba idan kuwa zamo ya nuna a sannan ya zamo sai da shi ya halatta to a sannan zakar wannan alal bayi akan shi wanda ya siyar ne sai fa idan ya sharɗanta ta bisa mai siya ga za ka siya amma kai za ka fitar musu da zakka mai siyan ya ce ya ji ya gani zai fitar zakkar to shi kenan shi ya huta ba sai ya fitar zakkar ba zakkar sai ta koma kan shi wanda ya siya abinda ba a cewa a fitar masa da zakka daga 'ya'yan itatuwa imam malik ya ce hakika mutum idan ya zama yana da bishiyoyi da suke da 'ya'yan itatuwa wanda abin da zai samu a 'ya'yan itatuwan nan bai haura wasu ke hudu ba na daga dabino ko abin da zai ɗashi wasu ke hudu daga gare shi minan zabibi na daga inabi ko abin da zai wato girbe wasu ke hudu daga gare shi na daga alkama ko abin da zai girbe wasu ke hudu da shi minan kudin ya ce daga wanda suke masu yaɗo ba a cewa ya hada ya fitar musu da zakka dabinan nan da yake wusuke hudu ba zakka a cikinsa inabin nan da yake wusuke hudu ba zakka a ciki alkamar nan da yake wusuke hudu ce ba zakka a ciki hakanan wayannan masu yadan da suke wusuke hudu ba zakka ba a ce kuma tunda yanzu abin da ya noma ya kai wusuke goma sha shida ai sai ya hada ya fitar masa da zakka ba a'a tunda nau'in ba ɗaya bane nau'in ba ɗaya ba ne ba kowane noma ne ake cewa a tara da wani noman don a fitar masa da zakka ba zakka ba ta wajaba a kansa a cikin wani abu daga wannan حتى يكون في السنك الوالي من التمر أو من أو في السجين أو في الجبل أو في الجبنية ما يبلغ النصف ما sinful wahidu minhu hamsata ausijin sai an samu a iri daya ko dai da binin ko da ribin ko alkama ko su masu yaɗan abinda guda ɗaya daga cikinsa ya kai wutsiki biyar sannan ne zakka ke wajaba da tsayar annabi ko sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ne zakka ba ta wajaba a cikin abin da bai kai wutsiki biyar ba na daga dabino وإن كان في السنك الوالي من تلك الأسلاك ما يبلغ خمسة أو ستين in an samu abin da yake ya kai wutsiki biyar a cikin nau'i daya daga wayannan nau'o'in من to ذكر wannan zakka ta wajaba a ciki إن لم يبلغ خمسة أو matuƙar bai kai wutsiki biyar ba لا زكاة to ba zakka a cikinsa وتفسير ذلك yadda za a yi bayanin wannan أن يجوز الرجل من التمر خمسة أو ستين a ce mutum ya yanke daga dabino abin da yake ya kai wutsiki biyar وإن تلفت أسماء ko da sunayen dabinon ya bambanta da launoninsa da da bazabashi da wanne ne da wanne ne amma dai duk in an hada ya kai wutsiki biyar to sai a ce sai ya ba da zakka إنه يجمع بعضهم shi za a tara sashen sai zuwa sashen ثم يوهب من ذلك sannan a karɓi zakka daga wannan فإن لم يبلغ ذلك idan bai kai haka ba لا زكاة to ba zakka a ciki وكذلك المستثمر haka nan alƙama gaba ɗayanta ita ma ana tara kowane eh, nau'i nau'i nata a hada gaba daya a fitar musu da zakka da والشمراء wadda take samra a baka da wadda take fara والشاهين haka nan sha'ir da sulu duk ana hada su كل ذلك duk wannan nau'i ɗaya ne فإذا حصل الرجل idan mutum من خمسة أو ستين ya zama ya girba daga wannan gaba ɗaya wasu ke biyar kamar alkama tasa bakar wasu ke biyu farar wasu ke ɗaya sha'ir wasu ke ɗaya sulu wasu ke ɗaya لا جاء عليه بعد ذلك إلى sai a hada masa sashen wannan zuwa sashen وجب فيه الزكاة zakka ta wajaba a ciki فإن لم يبلغ ذلك idan ko bai kai wasu ke biyar ba لا زكاة to ba a cewa ya bada zakka zakka ba ta wajaba ba a kansa a ciki وكذلك haka nan zabibi gaba ɗayansa inabi gaba ɗayansa المسود da wanda yake baki da wanda yake ja فإذا غلف الرجل منه idan mutum ya ɗashi wasu biyar daga gare shi وجب فيه zakka ta wajaba a ciki فإن لم يبلغ ذلك idan ko bai kai haka ba لا زكاة to ba zakka a cikinsa وكذلك الجنية haka nan masu yaɗo
يتم duk nau'i ɗaya ne مثل التي kama- kam- kamar yadda alkama take gaba ɗayanta nau'i ɗaya kamar yadda dabino yake da dukkaninsa nau'i ɗaya kamar yadda inabi yake dukkaninsa nau'i ɗaya وإن الأسماء ko da sunayenta sun bambanta da kamarta والجنية wanda ake kira masu yaɗo kuwa shi ne himmas da والعدد adas da to da yawa malamai a nan kan fassara eh, himmas ɗin da cewa gujiya adas kuma wake da lubiya wal dulban da dulban to duk wannan ana haɗa su a fitan musu da zakka وكل ما ثبت عند الناس na ma'arifatu inda nasi annahu bidin haka nan duk abin da sanin sa wajen mutane ya tabbata cewa an san shi da cewa mai yaɗo ne فإذا حصل idan mutum ya girbi wutsike biyar daga wannan إلى أول da irin sa'a ta farko النبي sa'ar annabi sallallahu alaihi wasallama إن كان من أصناف الجنية ko da ko sai da ya haɗa baki ɗayan nau'o'in masu yaɗan nan gaba ɗaya kai wutsike biyar ليس من جنس واحد ba wai a iri ɗaya ba ne na na daga masu yaɗan a'a sai da ya haɗa da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan sannan suka kai wutsike biyar din أو يجمع to ذلك shi za a taɗa wannan sashen sa zuwa sashe عليه a ce sai ya ba da zakka a ce ya ba da zakka shi yasa su kaɗani ko bidiniya duk gaba ɗayan su sun tije ne ana haɗa su a wajen zakka قال مالك imam malik ya ce فرق عمر hakikatin na umar dan hatta allah kare dagare shi ya nuna bambanci tsakanin masu yaɗo da alkama فيما ولد dangane da abin da aka karba daga niddawa ورأى أن sai umar ya ga cewa su masu yaɗan nan gaba ɗaya nau'i ɗaya ne أحدا من أهل ya ɗa ya karɓo shiri daga gare su وعلى العلة والزبيبي نصف الأشر ya karbi نصف الأشر daga alƙama da zabibi قال مالك idan imam malik ya ce وإن قال قائل idan mai faɗi ya ce كيف يجمع الجنية yaro بعد me yasa aka ce a tara waɗannan masu yaɗan sashen su zuwa sashi a wajen zakka أن تكون سلبتها har a fitar musu da zakka ɗaya gashi ko a babin ciniki ba ku ce nau'i ɗaya ba ce don kun ce ya halatta mutum ya ba da kwano biyu ya karbi kwano ɗaya ya daidai ne a ba da kwano biyu na wake a karbi kwano ɗaya na gujiya ko aka san haka a bada kwano biyu na gujiya a karbi kwano ɗaya na wake yadda biyar da matuƙar dai hannu da hannu ne amma ko bai halatta ba a riƙe a matsalan mudinnabi biyu na alkama ja ko baka da mudinnabi uku na alkama fara ko da hannu da hannu ne sai a ce da shi ai wannan hukuncin babin ciniki daban hukuncin babin a zakka daban domin ga wani misali da za a yi ma ba ka ganin cewa zinare da azurfa ana haɗa su a wajen zakka da a ce mutum yana da dirhami ɗari yana kuma da dinari goma sai suka shekara a hannunsa za a ce ya fitar musu da zakka an haɗa su kenan kaga a wajen zakka tunda dirhami ɗari shi kaɗai zakka ba ta waje ba a ciki dinari ɗari ɗan dinari goma zakka ba ta waje ba amma aka ce a haɗa da dinarin nan goma da dirhamin nan ɗari a fitar musu da zakka amma ya halatta a yi musayar zinare da azurfa a ba da zinare a karɓi ninki ninkin sada daga azurfa in dai matukar hannu da hannu ne shi yasa ashe da bambanci kenan to da babin zakka da mai misali ake faɗa maganar imam malik ba ta yi bambanta ba a cikin cewa wato kadani dinnan nau'in wahid wallan mi hata lim qawluhu fi hatiz zakati annaha sinfun wahid to to ai kwa koma ba ko kala malik imam malik yace a game da dabinai wato bishiyoyi na dabinai da yake mutum ne suka mallaka da aka tashi sai aka yanke su suke biyar na daga dabino cewa ba zakka a kansu a wannan wusuki takwas din da suka yanka tunda in an raba wusuki hurhudu kenan to wusuki hudu ko bai kai misali ba lamarin da shanin idan wani a cikinsu shi nasa ya kai abin da zai yanki wusuki biyar ɗayan ko abin da zai yanke wusuki hudu ne ko ƙasa da haka a ƙasa ɗaya kamar ya zama gonar yadda suka mallake ta za a kasa ta kashi tara ne ɗaya ya mallaki kashi biyar a cikin tara ɗayan ko ya mallaki kashi hudu a cikin tara sai zama da aka yanke da binin gaba ɗaya zama wusuke tara kaga mai kashi biyar cikin tara za a bashi wusuke biyar mai kashi hudu cikin tara za a bashi wusuke hudu to zakar sai ta wajaba bisa shi wanda zai samu suke biyar din aw aqalla min ha sadaqatu zakka ba za ta wajaba ba bisa wanda shi abin da ya yanka wusuke hudu ne ko ma kasa da wusuke hudu haka tsarin yake a game da duk masu tarayya a duk wani noma na daga kwaya gaba daya shi yasa da mutane za su yi noma su su yi noma na shinkafa akan cewa in an tashi za a raba uku ne wannan da kashi biyu wannan da kashi daya to shi kenan sai aka samu wusuki tara a wannan a wannan wato sai aka sami wusuki an ce za a raba uku aka samu wusuki tara wannan aka ce a bashi wusuki shida wannan a bashi wusuki uku to wanda aka bashi wusuki shida shi zakka sai ta wajaba a kansa amma wanda yake ya samu cike uku kawai zakka ba ta wajaba a kansa ba to da aka girbe koko da bino da aka yanke ko inabi da aka taso shi wato a tsarin larabci shi da bino ba a cewa an girbe shi sai dai a ce an yanke kamar da kuma inabi shi ba a cewa yankan su aka cewa ake taso shi ake saboda shi kamar tsuntsun ko shi ake shi tsuntsun ko shi ake to fa'in na lamarin da sha'anin idan kowane mutum a cikin su ya zamo abin zai yanka daga dabino ko zai ɗasa daga inabi abin da yake ya kai wusu biyar ko zai girba daga alkama abin da yake aka yi su biyar to zakka sai ta wajaba a kansa a cikin wannan abin da ya yanke daga dabinin ko ya ɗasa daga inabin ko kuma ya girbe daga alkama ومن كان حظه أقل wani hamsata a cikin wanda ko shi na salaban ya zama kasa ne da wusuki biyar to ذاك لفتى ba zakka a kansa إنما تجب الصدقة dahil da zakka tana wajaba ne akan wanda abin da ya yanka ko ya ɗasa ko ya girba ya kai wusuki biyar قال مالك imam malik ya ce فإن tsarin da ake aiki da shi a wajenmu أخرجت زكاة cewa shi ne cewa duk abin da aka fidda zakarsa daga wannan nau'o'in gaba ɗaya alkama ce ko dabino ko inabi ko ƙwari gaba ɗaya بها gaba ɗayanta ثم أمسكه دائما sannan mai shi ya ci gaba da ajiyar kayansa bayan ya fidda zakar na shekara ya rike shi sini na shekaru shi wannan sini na din ya koma kan amsaka ba wai zarafi ne na addadin ba zarafi ne na shi amsaka ya rike shi shekaru ثم باعه sannan daga baya ya sai da shi ya noma alkama ta kai wuce biyar sai da ya girbe alkaman nan ya fidda zakka sai kuma ya sanya alkamarsa a suto shekara ɗaya biyu uku hudu biyar bai siyar ba sai a shekara ta shida ya siyar أنه ليس عليه في ثمنه زكاة ba a cewa sai ya ba da zakka a kudin alkaman nan da ya siyar حتى يقول على ثمن الحول sai fa shekara ta kewayo ga wannan kudin هي وضعت daga ranar da ya siyar daga ranar da ya siyar إذا كان أصل تلك الأحداث idan asalin wannan nau'in ya zamo ya samu ne daga fa'ida kowaninta ya ba ɗaya ga daye ko kyauta aka bashi ko ko noma waye وأنه لم يكن للشيء ya zamo ba na kasuwanci ba ne إنما ذلك المنزلة كعادة a inda yake ba na kasuwanci ba ne amma in ɗan kasuwa ne daman kasuwancin da yake kenan to wannan za a ce wato idan dai mudiri ne kasuwancin nasa na idara ne a duk shekara sai ya fita musu da zakka amma idan mutakiri ne to ran da ya siyar yana siyarwa ba sai shekara ta kewayo ba zai fidda zakka amma ta shekara daya zai ba- zai fidda zakka amma ta shekara daya to وإنما ذلك المنزلة كعادة wannan kamar matsayin abinci ne ko kwayoyi ko a- ka- hajjoji da mutum ya samu ta sannan ya rike ta a hannunsa shekara da shekaru sannan ya sai da ita da zinare ko azurfa ba a cewa ya ba da zakar kudin nan da ya sai da ya sai da kayan nan nasa da su har sai shekara ta kewayo ga kudin daga ranar da ya sai da ita wato a nan wajen malaman nahawu a iya cewa min yauma ba a ha a iya cewa kuma min yauni ba a ha ko a lirabi ko a gina ya halatta amma dai tun da yake abin da ya zo bayansa fili ne wanda yake mabuni ga gina din ya fi a ce min yauma ba a ha ya fi amma da ya halatta a ce min yaumi ba a idan da fili ne mu'rabi to sai a ce ai lirabin ya fi وقبل فعل معرب او مبتدا اعرف ومن بنى فلن يفند to ya yi kama da ya yi daidai da irin na mai da la'ilul hairati da yake cewa min yau ma halakatar duniya min yau ma to ya halatta ce min yau ma halakatar duniya ya halatta ce min yau ma halakatar duniya amma a ce min yau ma halakatar duniya din ya fi idan asalin wannan aroran ya zamo na kasuwanci ne zai zamo zakata wa jaba akan mai ita a cikinta hina ya biyu ha wakacin da ya siyar in dai ta zauna a hannunsa shekara guda daga ranar da ya ba ya ba da zakar dukiyar da ya siye ta da shi kudin da ya siye su da su ya zamo wato daga ran nan an kai shekara guda da zuwa ranar da ya sai da wannan urura to a sannan za a ce fidda zakar shekara daya idan mutakiri ne ko ya ma fi shekara ɗaya zama in ko mudiri ne da man duk shekara zai fitar da zakar to sanan da sai ta ci mala zakata fi min al-fawakih ana faɗa kowanne ana cewa kudiniya ana cewa gidiniya بسم الله الرحمن الرحيم